To bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi sahabati ajma'in. Kitabul littafin askari a yau 27 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 2047 wanda dai da 20 20 ga watan Satumba 2025 miladiya. Mala yace faslul fasali man la ya'manu al-murura bayna yadayhi wanda bai amintu cewa za a iya gittawa a gabansa ba lokacin bayan da yake salli in yana sallah wanda bai amintu cewa za a iya gittawa ba eh wato anan kamar yana nan in ya amintu shikenan zai iya sallah ba sutura ba to amma wasu daga cikin malamai suna ganin ko da ma ya amintu tunda ba shi ke da mutane bai sa suturansa kawai to amma su kaga sun wasu daga cikin malikiya su suna ganin in ya riga ya amintu shi kenan shi sa nan ya fara da cewa man la ya amadu al-burra bayna yadayhi wanda bai amintu cewa za a iya gitta masa ba yusalli ila sutura zai sallah yana mai fuskantar wato sutura a maganar a sa sutura wannan duk malamai sun faɗi wato muhimmancin a sa sutura kun san hadisai da yawa sun zo a wannan babi akwai hadisai da hadisi hadisi zuwa cewa sahihaini la ya'lamu al-marra ma alaihi da wanda zai kita ma masallaci ya san abin da ke kansa wannan ma alaihi ba shine ma alaihi min al-ithm duk da shahu ga mai umda shi ya kara min al-ithm na min al-ithm wannan ina fi tsammanin cewa ba shi mai umda ya fassara ne a baka baka guda biyu shi kuma daga cikin annusakh sai ne suka sa wato al-ithm a wajen law ya'lamu al-mar ma alaihi lakana an yaqifa 40 khairan lahu min an yamurra bayna ilayhi da hadisai irin irin wannan da kuma zalla hadisi Abu Sa'id al-Khudri da cikin as-sahihain shi ma ya yayi umarni cewa a yake shi fal yuqatil to da duk malamai sun yi riga sun yi ittifaqi akan cewa ya kamata a sanya a sutura kuma idan mutum ya zo zai gitta ka to kai iya kokarin ka ka hana shi fal yuqatilhu a nan ba ana magana wani tsaye ta nan ba da shi ba abinda ake magana shine yadda mazala yayi shi wato shi ya yarjejeniya da shi idan mace ne idan namiji ne idan yaro ne karami idan dabba ce ya yi yufi zai zo ya wuce shi kuma zai yufi ya wannan ko kuma ya sa mushi hannu da ƙarfi haka yanda wato zai wannan wasu daga cikin malamai sun fahimci cewa ma ma ta da an ma ya zama dole ne ya dauke shi ya bincike shi ya bayar da shi to shi kenan zai yi kamar yadda Abu Sa'id al-Khudri ya yi wannan Abu Sa'id al-Khudri yana da matsayi sahabi ne shi to zaka yi ko dalla mutum ma yayi ba mai ce mishi komai amma yanzu kai in kace zaka daddalla mutum bari ko ka ce zaka damsa shi ba lalle a iya a iya tuwa ba zai jira ka ne ta dan ba kuma kuma a raba gari saboda haka abin da ake bukata shine sai aka ce mazalla ce mufatala mufatala ma'anahu al-mukalaba kai ka rinjaye shi wato kai ka san dai yadda zaka yi dai yadda zai yi dai ya fita baya in kuma ya dage ji ta haka shi ya ce shi bari da gaskiya sai ya sai ya gita to kaga wannan shidanci ne kuma kisan maka to sai ce wala tabqul min mururi shay'in bayna yadayhi sallah ba ta baci ba ta baci da koma menene ya wuce ya wuce a gaban sa ko meye ya wuce wannan ra'ayin Imam Malik ne ra'ayin Imam da yawa daga cikin Imam Shafi'i Imam Ahmad Imam Ahmad yayi hujja da kusa akwai hadisi da yazo hadisin Abu Dharr ya cin sahihu Muslim da kuma hadisin abu huraira da yana da sai hamsin shi ma da sauran kutubu sunan cewa zalla ke cewa wato sallah tana tana yankewa da abu uku mace balagagiya da kare baki da kuma ji su mena jaki to wannan malamai da yawa ya kashi su fahimtar wannan ma'anar hadisin shi yasa ma nace muku ni kaina wannan wannan wannan wato matsala ta wannan ina daga cikin wasa da gaskiya sai dai in kika to abin ganin malamai wani lokaci na kan ga yakan ga yakan gwaro kan baya duk da na farin jayar da aiki hadisin ko da ban ci ma'anar sa ba amma sai sanin ma'anar wannan hadisi ya kashe da yawa daga cikin malamai ba ma malamai ba ya kashe da yawa daga cikin sahabbai ba wasu daga cikin sahabbai kamar Aisha Aisha take cewa shabbahtumuna bil hamiri wal kilab sai ta bata yadda ba wannan hadisi ita gaskiya tana ganin masu rawaito wannan hadisin sun yi kuskure da cewa ya kuka kaman kamanta mu da jakuna da kuma da kuma karnuka ita tana ganin wannan Aisha tana da wasu abubuwa da ta dinga masu abai gyara wasu ta dace wasu bata dace ba to anan dai malamai sa cewa ga bata dace ba tunda ba wai sahabi ɗaya ne ya ruwaito wannan ba nan ba kuma har shi kansa Abu Dharr da ya ruwaito wannan hadisi sai ka cewa ana tambaye manzo Allah ma me bambanci tsakanin kare ja da da kare baki sai ce kare baki wannan shedani to kuma iskalin shine yanzu da shi ka da shedan zai zo maka a surar ka ganshi ya zo ya gita maka sallar sallar ta Allah kenan wanda kaga babu wani malami da ke faɗa haka zalla shedan da yazo zai kita mi sallah kaga shi rike shi ma yake amma da bai kita shi ba amma ya rike shi sai da yake wato binalan yawun sa a hannunsa so magana ne tsakanin malamai ana sa dabdala wai wajen za a yi hujja da hadisi ita Aisha hujja da take yi kafawa da shi shine mutum yin sallah gaban manzo Allah wani lokaci wato ta tankwashe kafanta inda zai sujada sai ma ya taba ta sannan sai ta tankwashe kafanta to ka take cewa to kaga inda yana bata sallah to da ba zai yi a ce da tana mazala wannan kuma shi kuma ta dinga bata masa sallah da dai sauran hukunci suke kawowa wani malamai ba su bi ta tata a wurin ba saboda ita yi ba gita shi ta yi ba zama ta yi saboda haka dai malamai suna da maganganu imam ahmad shi ya yadda cewa kare baki na lalata sallah ya wuce shi ya yarda yace amma dai yayi kokonto akan akan mace yayi kokonto akan majaki mace saboda hadisin Aisha mace saboda hadisin Aisha shi shi kuma majaki saboda hadisin Abdullahi dan Abbas kun tuna hadisin cewa yana sallah kawai matsalar sallah da mutane a wajen aikin haji shikenan ya zo akan wata jakarsa sai sake ta ya mishe shiga cikin sahu ba wanda kuma ce masa uffa to amma kaga shi wannan amsan da ake ba su su ma ba Ahmad anan shi wannan ai kaga cikin sahu ne ba ba ba ba gaban ma'aiki ba kuma wasu ma suna bambance tsakanin inda yake wato wajen harabi ne jama'a sun cika da yawa bayan da za a yi da kuma inda yake ba wajen harabi ne suna wasu na malami na bambancewa a isa to wannan dai shine dai malamai ke magana sai imamu shafi imamu malik sa cewa su ba ruwan su kowa me zai wuce kawai ba sallama ba ta lalacewa wannan wannan taqta'u min salati da ake magana qat'u tawaf ake magana yankewar lada ba yankewan bacin sallah ba wannan shine abin da su suke faɗa isa kamar rahuya ya yi magana shi kuma yake cewa babu laifi shi ita ma har shi ma ya bi imam ahmad akan cewa kare zai iya zai iya bata sallah din amma dai sun yi kokonto akan wannan to wasu daga cikin malaman mazhabobi kusan malaman mazhabobi ba maganar su sabu shahara galibi za ku same su ce tana akwai abu da ke lalata sallah kai tsaye ba in ba wai karen ba amma mace da kuma jaki wannan malamai sun ta maganganu amma malaman mazhabobi wasu daga ciki sun dan yi sun dan yi tawayen mazhabin su kamar akwai ibn al-munzir ibn al-munzir shi ya ce kawai a tsaya kawai a hakura da wannan hadisin an fahimta ko ba a fahimta ba a ce al-awsat ibn hajar zahiri shi ma ne shine fitawarsa wannan shine ikhtiyarin ibnu taymiya ibnu qayyim malamai mu da yawa a wannan zamani mujtahidai irin su shaykh al-albani shaykh bin baz shaykh ibnu isaimin wanda shine ra'ayin su akan cewa in mace ta gitta maka sallah ko ko kaza ko kaza guda uku nan da aka faɗa to wannan duk sallah ka tallace eh so a wura ba hadisin ko da dai ba a fahimci ba ga fahimtarsa ba to wannan dai kusan shine lubbin matsalar har yanzu dai hadisin gaskiya tunda hadisin ba cewa kai tsaye sallar ta ɓaci ba cewa yana yanke sallar ka to yankewan sallar yankewan lada ko ko yankewan sallar baki da wannan shine malamai ke tantama a kai to wannan dai shine shi yasa ake aka kawo wannan sabani ni kai da wannan yana cikin matsala da nake da kuncin kuncin hannu a cikin ta gaskiya ya ce wa aqalluha mafi karancin wato wannan da yake sutura din so komi ba ƙara shi da yawa ko ba zan yi kanta komi ba wa aqalluha zira'un mafi karancin sutura din shine zira'i daya kun san hadisi abin da aka faɗa shine mu'akhirur rahad shi wannan siddi na siddi da ake yi matokarin siddi na na abin hawa shine matsala ya faɗa cewa matsayin sutura din to Imam Malik Imam Ahmad Imam Shafi suna cewa wannan da in ka hada za ka ga ra'ayi ne daya amma su daga cikin malamai suna cewa nan takalibi ne kawai wani lokaci yakan je zira'i ne wani lokaci yakan je ba zira'i ne ba amma dai da yawan su malamai suna cewa zira'i daya shi matokarin siddi ne akwai wani ai mutum kusan mutum sidi na yau na baya fi ghilazin rumhi wato wajen kawurinsa ya kai wato goran mashi labi khattin amma ba zai yi ba zai yi wato sutura da da zane ba hadisin zane yana cikin sunan abi dauda ban iya cikin isnadin sai yana da mana hadisin abu hurairah ne yana da mana hadisin abu hurairah da yazo cewa idan mutum bai samu sutura ba kawai wani zane a gabansa ni zane a gabansa shi kenan wanda ya wuce ba ba komai hadisi ne da'ifi akwai akwai wani rawi majhul a ciki na zamanin ko sunan sa waye ke ko Amr ibn Hurayth ne ko Abu Amr ibn Hurayth ne wani abu kamar cikin ba iya tana sunan sa insha Allah ma ku duba yana da sunan Abi Dauda ko ku duba cikin Mablughul Maraf ko Al-Muharrar da sauransu hadisi ne da'ifi dai ba shi da wani abu sai shi malamai da yawa ba shi amfani da hadisin ba akwai masu cewa a tsarin sa wannan zanen suna tsammanin hadisi ya inganta amma bai inganta aw ajnabiya sannan kuma ba zai sutura da mace wacce take ajnabiya ba ajnabiya wato wacce take bakuwansa ba wai yar wasu ce muharrama ba akwai magana kan muharrama za ta iya zama ga masa kuma ta iya zama wannan kaulani ne shi ta kan shi kansa namiji ya sa mace ta mishi sutura ba magana mafi inganci zai iya sa ta mishi sutura babu koyi akai ba zalla gashi ya sa Aisha da ita tana wajen ne amma da wani abu zai zo gitta shi kaga lafiya da saboda haka wani babu wani matsala da mutum kuma idan mutum ya sa mace a nan ka ba ana magana matsalar sallah ce ba ya sa mace a wurin ta daya ko da ajnabiya ce ko ba mata da kayan kawai dai ya yi abin da yake ba daidai ba su maliki ai kaga sun ga magana ta suka ce babu abin da zai ko da ta gitta ba sallah ba ta baci ba kamin babu aula in ta zauna a wajen suturan ya inganta illa iyaka da su suna hanawa wala su ghairin la ya mutu kuma ba zai sutura da wani yaro kadai wanda bai zai tabbata a waje a waje ɗaya ba yaron da zai dinga wani kana kaina ko kuma zai sa wani wani wata dabba wacce za ta dinga motsi a wannan dabba daidai bane ba wala dabba kare sa dabba saboda dabba kaga ba ta da wani hankali da za ta iya tabbata amma magana mafi inganci zai iya tokar dabban ya sanya ta inda za ta iya inda an riga an daure ta ya zama ta riga ta gewaye ba ta iya wuce nan can ba wato ya mata iyaka wala na'imin kare sa mai bacci wannan sabani na malamai saboda ba a san me zai yi abin nan ba wa hilqil mutakallimina kuma kare sa wato wasu gungun masu masu masu hira tsakanin su suna tattauna tsakanin saboda ba sani ko za su tashi ko ba su tashi ba ba ka tabbacin su amma in kana tsammanin kana masa banni za su iya zama a ci gaba da aka kare sallan ka wani babu laifi bi khilafi ta'ifi ta'ifina sabanin wato masu wasu dawafi wannan su dan suna gaban mai sallah kuma suna maketare shi wasu daga cikin malamai sun suna tokace hatta wajen aikin haji a matsayin wato ba dole bane sai kai sutura a wajen shekul albani yana daga cikin malamai da ya saba kan wannan ce babu abin da babu shari'a shari'a babu abin da ya bambanta tsakanin sutura a aikin haji ko kuma wanda ba aikin haji ba to amma matsalan aikin haji shine ko ka ko ka sa hannu ko ka sa sutura ko ka yi waye saboda jama'a da suka yawa zai wuya ka iya cewa zaka abin nan to kaga zaka ce zaka in aka ce zaka zaka din zaka tuntuba da mutane shi sa daga tuma da suka ce to harami dai ya ya zama an tokace shi to amma dai magana dai da kyau shine mutum ya zama ko a wurin haramin yana kokarin yin sa suturansa kuma yana kokarin kaucewa mutane idan mutane sun wucewa idan musu alama sun wuce kuma wannan kaga ma yadda zai yajinu min ha ya zama yana kusa da shi suturan tashi yaya kusanci tsakanin shi sutura yake wasu suna yin cewa kawai za a yi ko abin da ya kama da haka magana mafi inganci tsakanin in kafansa zuwa wajen sujada sanan ne wajen suturansa abin da ya karu to ko mutum ya wuce babu laifi yanzu misali ina sallah nan alƙibla ne wanda ya wuce gaba na wancan fa babu laifi ba kar a zo a ga wata ana wannan ƙetar ƙetarin wani ya ga ya ta haushi mutane ni ma dai abin sa ban cika yi ba ko a nan masallaci saboda galibi wani zai maka munar zato kuma ce da girma ka da komai gashi kana ta ita da musalla amma da da misali shi yana sallar sa kaga dai ai yana ya ishe shi na wuce ga mutum babu gobe wannan shine shine wato miqdar din tsawa wala yansibha qubalata wajhihi kare sanya ta ta zama tana saitin sa saitin sa saitin fuskar sa yasa ko ne ya dan karkace shi wannan magana ce da wasu cikin malamai wasu cikin magabata sun yi fatawa da wannan fatawa din amma dai gaskiya hadisi ba wani hadisi a iya sani na da yake bara wani ra'ayi nasu baya shi yasa abin da yafi inganci da malamai muhajjiku da suka zaba kawai ka sa a gaban ka ya ma fi kyau ma ka sa ma a kuma ta wajihi ne wato ya zama cikin fuskar nasa wa yadra'u al-marra bi rifqin in ya tashi zai tunkuɗe shi wanda zai gita mu sallah din a hankali a hankali ba da ba da ba da sanani irin sa na sa irin na sa Abu Sa'id al-Khudri ba Abu Sa'id al-Khudri shi har akwai yaron ma da ya wato ciccibo shi kawai ya kwada shi da kasa a gefe da kaka shi kamar da ce ya da matsayi eh dole aka ko ya aka yi da shi ya za a yi da shi to ba za Allah ne eh saboda shi hadisin fal yuqatilu fa innahu shaytan ga shi abin da jallabi ke fara ce jallabi ke cewa ba su bi sunata idan ahli tawafi ce babu laifi mutum ya sallah yana fuskantar masu tawafi wa bil ka'bati min ghayr sutura to wannan dai magana shi na sha zai wani bayani haka shikenan dai magana ne dai dama akan wannan sai mu dakata na ko na kawo mun kai fasali masana tana da wannan tana da fusga sosai sai in aka in ku samu dama ku sake duba ta da abinda su malamai ke faɗa ta maraqis su'ud wannan littafi da kuke gani za ku ga wanda ya yi shi sunansa abdullahi ibn alhaj ibrahim a shankidi mutumin shankidi ne shankidi tana burtaniya mauritania a gari ne mai tarihi gaske gari ne sun su Muhammad al-Amin Shaqiqi ko yanzu akwai Muhammad al-Muqtar Shaqiqi wanda shi dai ba tashin Mauritania bane tashin Saudiya ne malamai ne da ubangiji ya musu zarfin zarfin ilimi da kuma wasu sai malikiya galibi saboda wajen su suke rayuwa ba waje ne wanda yake da mutane na iya na yawan zuwa wajen ba waje ne mai wahala rayuwa wajen saboda haka sai wannan sai ba ya zama ta littafi samu littafi akan kari yana musu wahala su wani sai ba yi sai zama in an samu tafi gari a garin za su yi nasakin su kwafe kuma ya zama suna cire da kansu kawai akan hadda su ne tafai duk girman sa duk wahalar sa da ciki suke yi mutum fa wannan fa kusan mutum wannan da hadda ce ai wahala ne to amma su irin su wal tafan da ramu na risala na wai duk hadda ce suke kuma yaro wani lokaci zai tashi ma bai da wani aiki sai hadda yanda muke wannan kata haka yazo ya dan gararraban sa to ganin ramban da zai yi yana dan kai kawo yana wasan sa yana dan je cin je wancan zaure je wancan zauren kan kace kobo zai tashi ma da wannan haddace abin nan a cikin sa kuma galibi irin elementary subject saka irin subject na na farko farkon nan duk a wajen iyayen su mata suke yi su matan su da mazan su ilimi suke yi ba wai abin ilimi suke na gaske kuma suna kuma galibi suna wala tafiyar tafiyar masu yawa galibin su yan malikawa ne to da yawa lokacin da aka samu dan saukin al'amari suka dinga tsallakawa gabas suna tsallakawa saudiya haka wasu daga cikin sun dinga rayuwa a nan saudiya din ina ku yana cewa a cikin malamai ba a taba ganin wanda a tarihi za ka ga ya dan so ya dan fusi ibnu taymiya ya kamata ibnu taymiya irin irin muhammad al-amin shafi'i ba na farko ga dai zurfin haddan nasa hajjin haddan nasa ya kama da na ibnu taymiya na sannan kuma ga kuma yadda ya tattara ilmuka da yawa za ka irin su shafa albani za ka ce ya kata ilmin hadisi wani wani ya makanta ilimin kaza wani amma shi a shankiri kusan da ilimin Allah kala ya ajiye shi ma fafe haka za ka same shi ya sa shi shi kurabai suke cewa kai ka ce ibin taimiyya ne bala shi yin ɗalibansa ba da shi bai ga ibin taimiyya ba amma yana jin ma ko ibin taimiyya ma in aka zuwa kan kanka ko ma shi malamin sa ibin taimiyya amma malamin sa cewa ka ina a farasta ka tsallaka amma dai ka san kowa laysa al-mukhbar kal-mu'ayyin lasal mukhbar kal mu'ayyid shi wanda aka bashi wanda aka bashi labarin wani ba yawa kamar wanda ya gani ba shi bai taba ganin kowa ba sai shi to haka shi dole zai fi ya rikice da lamarin sa in kuka duba kuka ga tafsiri da yayi wanda yi yake a baki daga baka mai da shi littafi da kuma tafsirin da ya rubuce in ka zo kana halawa ma sai ka bambance ka ta tunani to wai wannan wani ma ya fi maka kai ko dai ma na wanda yi a bakin ya ba fi kyau shi da kansa wata ranar da aka zo aka sake kunna masa nake jin ko rubuta masa rubutawa da aka tafi aka rubuta ya je aka karanta ina jin kamar saurara yayi sai ce wallahi shi in ba dan ya san shi ba shi bane shi man an ce shi ne ke wannan abu da su ne Muhammad al-Amin Shaqiqi kenan Allah ta'ala eh Saudi hayar ya rasu a gan shi da babbar riga mun namu irin wannan kaza babbar riga sai sa su ma eh za ka haya zuba akwai wala diddu ba galibi su zaka same su a sha'ira ne dai amma wasu su zaka suna bar a sha'irancin su koma sunna kamar shi Muhammad al-Amin Shaqiqi din kusan a baban aqida din yazo ya karbi ya ayi na ahlus sunna wal jama'a sosai amma wala diddu har yanzu shi yana kan aqida shi ta ta shagincin sa shi amma shi ma dai zaka ga shi yana da hadda yana da karatu yana da kaza yana da kaza yana da kaza suna da kwazo kwarai da gaske wajen wajen ilimi taban su ana izina da su kwarai da gaske suka wala faltafai zaka kaman ka ce abin nan wannan za ga mantikin nan da za ga lokaci a ce ganin wahalarsa su kamar ruwa a bakin su sun iya shi to kusan su ne dai ma suka fi shahara wanda suke zuwa saudiya din akwai kwata akwai alkashinawi mu nan shi ma da yaje saudiya kaya karantar akwai su alitiyobi da sauransu shi da shi kuma dan ethiopia ne eh to duka amma yan mutane dukan ba dama ne to da suka je ma duk sun haihu ma a can haka shine har aka samu su muhammad al-muqtar shaqiqi ne yanzu suna da malamai ne duka a mutane ne suna da mutane eh za a gansu suna hasken su ya ɗai bai yi fari sosai ba ya ɗai ya ɗai cire irin dai dama laraba kusa laraba ba fara ne fatin nan ba in ka laraban turawan iran da sauransu da turawan turkawa za ka su sun fi haske eh eh north africa ko north africa ce yawa north africa take yayi sun ɗan yi aure da larabawa kuma larabawa larabawa ne ma haka za ka su sudan sun ma fi ‘yan Somaliya haske a su, sun fi su haske. Ma kuma akwai bakaƙi. Ya akwai bakaƙi, za ka sami tsawa baƙi su da kyau. So wannan su shi ne ya wallafa wannan littafi, wannan littafi da kuke gani mamakin Allah kusan da yawa malamai dama bayan kitabul warafat. Wannan in ana sa a karanta ta saboda kusan duk wasu masa'il na usul ya kawo shi. Wasu masa'il manya ya kawo. kuma musamman tun da malkiya ya zama kamar ba shi ne yanzu muke ake karantawa ya zama amma in ba ka da wancan tafi da baka tana da albarka ya zama na ta shafi'iyya ne da nake da galibin usulin shafi'i da imamu malik sa ɗaya ne sa wasu lokacin malam suke cewa a karanta da babu wani abu na wannan shi kuma usul din shi ya gina shi akan abubuwa na malkiya akwai usul fiqi na ibnu qassam amma bin shi bai kai wannan cika ba gaskiya duk da yayi kokari ya fara abubuwa na usul na malik a ciki da kuma duk wani amfanin sanin wannan shine wani lokaci in ka rika sanin makamar dalilai na malamai suna cewa ya rasu ko 1320 ne ko abin da ya kama da wannan na ganin kusa kuma tarihi ku ga wace shekara ya rasu shi wannan bawan Allah shi Abdullahi ibnu Alhaji Ibrahim Ashankadi ne za mu karanta ko da dai sadarin sadarin farko bai tukan farko sai mu bar shi muka zo sai mu sai mu abin da zamu dan ga wasa sabanin eh warfa da muka karanta mun ga kawai muna dan bibi mun su ne a hankali wala zamu dan ga dan yalo ya yalota zamu dan ga dan jan numfashi mala yace yaqulu abdullah wa huwa tasama sumallahu wal ala wal muntama الحمد لله الذي أفاض من الجدال الذي دهورا قاضا وجعل الفروع والأصول لمن يروم نيلها محصولا وشاد, وشاد ذا الدين بمن ساد الورى فهو المجلي والورى إلى وراء محمد منور القلوب وكاشف الكرب لدى الكروب صلى عليه ربنا وسلم وآله ومن لشرعه انتمى بشدة يا شيخ bala ce ya kolo abdullahi abdullahi bawan Allah yana cewa wa huwar ta sama su mallafu wannan shi ne abinda ya tabbata matsayin sunansa shi ne abdullahi wani abdullahi sunansa ne da yanka walla'alawi alla'alawi yana sai na maka cewa yana da nasaba zuwa ga ali bin abi talib shine wal'alawi al-muntama wato ay al-muntasab ila ali bin abi talib yana dangantuwa zuwa ga wato Ali ibn Abi Talib wato shi sharifi ne shi ba kuma na ba shurafa suna da yawa a wannan waje da kun san akwai wasu lokuta da da sharifai suka rika zuwa suna zama a wannan yankin saboda lokacin nan masu mulki sun sun dinga ganin cewa suna nan in ana ganin su kaman wato barazana ce ga mulki da kowa in ya gansu ya ce to a maida mulki ma ahlul bait a maida mulki ma ahlul bait kuma yan shi za ta kamfen din su da sauransu sai zama lokacin suna dan guduwa haka su je can su je can su dan buya abin su wasu daga cikin su kuma masu neman fitina su ma kai su bi ra'ayin mutane a dai inda kake ai ba ka su mai neman fitina ba to akwai Idris to da ya zo nan shi kuma amma bangaren Hassan Hassan ne to da ya zo lokacin da daula ta na khalifanci a lokacin ta yi rauni sai ya zo ya kafa daula ta Adarisa to ina tsammanin wannan ya ƙara taimakawa wajen har wato yan uwansa na jini bangaren Hussein sun zo sun dinga tabbata kuma yan shiya kun sun fasa su Hussein da haka Hussein an bukatar kowa ya dan jigila zuwa ga Hussein kuma da irin wannan suka zo lokacin da ga ana kokarin a ba su aure a waye a waye a waye haka ba kowa ne ya kace ya kuma ya ce wa shi ahlul baitin ne wai za ku ce a ƙarya ke ba to a lokacin an dinga ba su aure ba yan fata ba sun dinga su ma rosa da kansu da su din saboda a sami wannan martaba ne amma dai akwai masu da'awa kuma akwai masu da'awa ya kamata in kun samu lokaci ko malali ko bambashin gobe da bincike akan akan tarihin sharifai na Kano nan a ji meye da'awa meye ba da'awa ba na san da yawa dai akwai da'awa a ciki dan yanzu da yawa mutum ya ko dari kafin ya kawo sabo dari kafin sai zo ce shi ma ya zama shi sharifi ne saboda in baka ce sharifi ba to za a saba kuma ka ce ya ci annabi kuma ya bashi Allah kyauta malai ce alhamdulillah duka yabo da kira sun tabbata ga Allah allazi afaba min aljada wace wato ubangiji wanda ya kwararo wato amfani aljada shine annafu ya kwararo amfani allazi ghaba dhuhuran wanda wannan amfanin ya ya ya wato ya kame tsawon zamani amma ta hanyar aiko manzo Allah yana yana magana manzo Allah ne ta hanyar aiko shi shikenan ubangiji sai ya ci gaba da fara wannan amfani da wa ja'ala al-furu'a wal usula ya kuma sanya ilimin furu'a furu'a galibi da usul usul suna maganar usul na addini na galibin tauhidi furu kuma galibi suna maganar bangaren kuma na bangaren fiqh duk da ibn taymiya yana magana cewa babu wani asali da za a bambata tsakanin addini wato dini addini zuwa ga usul da furu ba wai amfani da shi ne ba amma mutakallim suka fara yin wannan yace da babu asali da za a ce za a bambata tsakanin usul da furu su furu shine fiqh usul kuma ilimin tauhid ce babu babu dalili ita sallah ai ta maga ta furu a ce amma ita ma asali ce a cikin addini ko kana sun usul min usul asl min usul ad-din sallah kai cewa a in gyara ta bambance a ce al-masail al-ilmiya al-masail al-khabariya al'amaliya misalin ilmiya bangare na shiga-shigan imani guda shida misalin amaliya kuma bangare na aikace-aikacen gabbai to amma dai yanzu tun da ya zaga shahara bayan da aka iya wada alal furu'a wal usula liman yarumu lailaha mahsula ga wanda yake bukatan ya same ta ya same ta ya same su waɗannan usul da barin gaba wada alal furu'a ya sanya wato furu'a wal usula da usul waɗannan ilmuka liman ya rumu na ilaha ga wanda yake son ya sami wannan ilmuka mahsula ya zama wato samamman abu ko kuma mahsula wato ya same shi hasilun wato afwan mahsula wato hasilun wato ya zama samamme shi su ilmin sun zama samamman abubuwa da aka ubangiji ya samar da su da ubangiji ya sanya ilmin furu'a da usul ya sanya su suka zama samammu ga wanda yake son ya je same su an fahimta ja'ala al-furu'a wal usula mahsulan wato ya sanya ilimin furu'a da usula sababbin ilimuka laman ya rumu na ilaha ga wanda ke sai ya same su wa shada zaddini Allah ta'ala ya sai dauka wannan addini liman sadal wara da wanda wato shine ya yayi ma wato talikai shugabanci shine shugaban talikai wato da annabi mazala da shine aka aka wato dauka wannan addini fa huwa al-mujalli shine yayi rigayi almujalli galibi shine wato kamar dawakai da aka sa shi tsere tsakani to wanda ya riga ya sai kira shi almujalli su larabawa akwai almusalli akwai wanda yake dan bayan sa galibi kowane yana da sunansa da ɗaya da libi da uku da libiyar kowane yana da sunansa almujalli shine na farko walwara ila wara su kuma sauran talibai suna bayan sa a daraja eh Muhammad shi in baka san sa ba shine Muhammad munawwirul qulubi wanda yake haskaka zukata baki da wakashifil karbi ladal qulubi kuma shi ke yaye maka bakin ciki lokacin bakin cikin ka wasan mun ga muku da matsalar aqida wanda in ka so ka ga mishi fasara mai kyau zaka iya cewa kashiful karbi wato mazala yana yaye maka bakin ciki ta hanyar wahayin da aka masa da ya baka wannan kaga sai zama ma'anar yayi amma kashiful karbi kawai dan a kira shi mazala yayi maka wannan bakin ciki din wannan matsala ba shi ke yi ba wanda aka sani a tauhidi Allah ta'ala shi ke yin wannan salla alaihi rabbuna Allah ta'ala ya masa salati ubangiji mu sallama kuma ya amtar da shi sallam haka muke faɗa amma salam shine kubutarwa ya sa masa abinci wa sallama asalin sa wa sallama ne amma wannan alif ana kanta alif lil talaq saboda yanayin wake wa alihi da sahabban da alayansa alayansa nan har sahabban ba za su goci har mu duka wa man intama da shari'i da kuma wanda ya ya wato Allah ya madu wanda wato yana sabta kansa zuwa ga shari'a manzon Allah ya zama musulmi Allah shi ma ya sanya shi cikin wanda Allah zai masa salati sai mu tashi wannan wa hadha hina qad ra'aytu al-madhhaba القواعد الفقهية مع ابن عثيمين قال والنفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقد فقطعه امتنع امتنع والنفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنع yana magana cewa wato ya halatta ga mutum ya yanke nafila shine wal nafla jawwaz qat'ahu ka halatta yanke shi ma lam yaqa hajjatan wa umratan tunda nafila kake yi mutukar mutum ba ba yana yin wato wannan dinsa ba yana yin aikin hajji bane alqashi sabiat wa 30 baran kan shi sai ku abunna annahu yajuzu lil insani an yaqta'a an-nafla ya halatta mutum ya yanke nafila ba da shuru'i fiha ba ya shiga cikin wato nafila din la'anna nafila la yajibu bi shuru'i fi wato saboda nafila bai wajaba ka karasa shi bayan ka riga ka fara shine ke cewa wannan nafla dawu isqat'ahu ka halatta yanke shi malam ya qa hajjatan wa umrata sai dai hajji da umara fa qat'uhum tala yanke hajji da umara bayan ka fara ko da nafila ne wannan malamai sun hana dalilu zalika dalilin haka annabi nabi sallallahu alaihi wasallam yawma ala ahlihi mazala ta ne ya shiga wajen iyalansa fa qala si hal idakum shay kuna da wani abu fa qalu ce na'am haisun eh akwai abinci fa qala arinihi to kununa mun fa sai ke cewa to kawo mun shi a kawo mishi wannan shi hais din da da aka kawo mishi til falakana asbahtu sa'iman yace amma na riga na waye gari ina da azumi amma da aka kawo mishi fa aka ce ci abincin sa wato kaga bai zama wajibi sai ya karasa ba wa hadha qat'un lil nafl kaga wannan wato yanki nafila yayi haka basu dalal fuqaha wa bi hadha al hadith haka malamai suka yi hujja da wannan hadisi wa ala dalika suka yi bashi dalili bi anna siyama shar'an huwa siyamul ma'ruf li ta'abbud lillahi ta'ala bil imsak an al muftarat min al fajr ila al ghurub suka suka ba dalili cewa azumi a shari'a shine azumin da aka sani ake yi saboda a bauta ma Allah da shi ta hanya a kame daga dukkan wani abin da za a ci tun daga alfijir har zuwa zuwa wato zuwa wato wannan faduwar rana amma gashi matsala kaga da aka kawo shi abin shi sai ya ci bai karasa ba wanda ke cewa idan nafila ne wannan ya halatta mutum ya zama ya ya ci abinci bai karasa ba duk nafilan da ya shiga in dai in dai ibada ce ta nafila ya halitta ki karasawa yace wani ɗaya daga cikin fasara ke da akai kenan ma annahu yahtamilu anna qawlu asbahtu sa'iman yace duk da wato ayade yade zai iya zama nan fadar sa da yake cewa asbahtu sa'iman ya zama ai mun suka ani ta'ami wa sharabi matsala yana maganan wato wato azumi na yare ba azumi na na shari'a da aka sani ba shine wato ya zama ya kame daga ci da sha bici komi ba لأن الصيام يكون بمعنى الإمساك في اللغة سوى الأزمة يكن zama yana da ma'anan kamewa daga cin abinci lakin radda hadha bi an rudda hadha sai dai an an wato wannan ihtimal na biyu an tunkude shi ta cewa al alfaz idza utliqat cewa lafza idan aka sake su fi shari'a shari'a fa ina tuhmalu ala al ma'na shar'i abinda yake al asl shine a gabatar da ma'anar shari'a akan ma'ana ta lugha saboda wannan sai zama malamai da yawa sun dauke shi a matsayin ma'ana ta lugha lakin ma al qawl bi jawaz al nafli sai dai in aka ce wato ya halatta mutum ya yanki nafila ya kurawa an yaqta'ahu illa li ghardi sahih makaruhi ne da wajen malamai wannan bi jawazi ko bi jawazi qat'i nafli bi jawazi nafli yace yawa qat'i ko ni bai zuje ya fadi na na je na ji a yana cewa akwai abin da eh to ko wannan lakin ma alqawli bi jawazi qat'i nafli ce amma duk da maganar da ake cewa ya halta a yanki nafila yukrahu an yaqta'ahu an yaqta'ahu ila ladab sahih sai dai makaruhi ne ya yanki nafilan sai dai in akwai dalili mai karfi misal an yantaqila min mafdulin ila afdal ila afdal aw nahwu dhalik misali ya tashi daga abin da yake daga abin da shine aka falala zuwa ga abin da fi shi falala sai makaddara ya fara nafila ne da aka fara nafila shikenan sai aka ta da sallah za a fara aka tsaya ta da kama sallah sallar da ya da ya zo zai fara yin masjidi sai ji za a fara nafila to kaga za a fara farilla to kaga zai tashi daga al-mafdul inda mafdul yace nafila ayati ta falala zuwa ila afdala min min al-mafdul din wanda ya falala wastafna al-muallif sai dai mawallafin ya togace al-hajj wal umra ya togace hajj da umra fa innahu la yajuzu qat'uha bi halaka a yanke ba walau kaya nafilan ko ya nafila lil qawli ta'ala subhanahu wa ta'ala wa atimul hajj wal umrata lillah wa cika hajj da umra wa kana hadha qabla fardh al-hajj wannan kuma kafin a fallata aikin hajji ne wannan ku bincika mana maganar malamai akan akan wannan akan wannan magana da malam ya faɗa na ƙarshe cewa haji da umara haramu ne mutum ya yanke haramu ne mutum ya yanke a bincika maganar malamai a kawo mana wato mazahir na malamai akan wannan maganar itibaki suka yi kuku akwai sabani na ma ba ku maganar wannan kun zo da shi ba ko kuma da kuma har zan zo na tuna cewa akwai wannan asami na baku ba maganin ruwaya da ake da shi daga malik bin anas akan rike hannu a wannan an abin nan ba a yau ne ba yau muka yi ba ba a fikihu ne ko ba a fikihu ne mana fikihu muka yi yau muka yi sai dai kamanta sau da aka ne wannan shine wannan nafila jawuz qat'ahu ma lam yaqa hajjan wa umratan fa qat'uhum tana'a al-mutawwala sai kuka ruwaya da ruwaya da ce ga da dan kasim ai ruwaya ce guda daya ku duba ruwayi ku duba al-bayan wa tahsil na wannan daidai ita al-bayan wa tahsil din na na na na na na ibn rushd al-jadd sai dai ba ta da dubawa saboda saboda fiyar santa ba a wadda suka kawo tana bukatan sai an gyara mata fiyar sa amma in ko yi hakuri za ku ganta na inda ya kawo sai kuma ku duba an kuna so kuma ku duba irin su bidatul mushayi wal hatul muqtasid mujtahid na ibn rushd al hafid din da kuma sauran eh da kuma sauran littafai da ake suke damuwa da kawo ruwayoyi da ko wajen shurrah da suke kawo ruwayoyi na na na wannan na Malik ibn Anas kawai maganan ruwayu da ake da shi dalbisi su ashabu su dan kasumu da su ibn habib su kowane yana da ruwaya ga kuma malik akan maganar sa hannu a dama akan abu a lokacin sallah sau da haka sai mu ga da ina son in kuka zo sai ku ga ruwayu yadda suke ku ga yadda ko da ma dan kasumu an sallama ya ce wai a sauke hannu wajen ruwaya da ya ruwaito inda asalin ma fasar ta kenan to da yawa wasu daga cikin alban malik sun saba ci akan haka a hadisi kuma kun san guda biyu sun zama mutum daya balle uku balle abin da ya fi kuma kila to rasul uqala na ibn hibban al-busti قال حدثنا ابراهيم ابن نصر العنبري قال حدثنا عبد بن حميد عبد بن حميد babban malamin hadisi ne yana daga cikin malamai na wato manyan malaman mu da suka rubuta littafai na na ramani yana daga cikin malamai na bukari da muslim abd ibn humayd yana da littafin al-musnad da littafai da yawa wasu daga cikin yanzu ma ake samu su ana ana buga su sosai قال حدثنا ابراهيم بن حراسة قال حدثنا سفيان الثوري سفيان الثوري كتوا بنت بنت عند الحجاج بن فراسة إحدى عشرة ليلة لا لا كان وجن حجاج آه وانا قوم دري قوم فما رأيته أكل ولا شرب ولا نام ban gan shi ba ya ci ya sha ko yi bacci ba a kowane dare abinda kawai yake yi shine ibada abinda yake kawai shine ibada wannan yana nuna maka wata yanda bayan Allah na gari suka zama aikin su kenan dare lailan ha lailan hari suna bautan Allah ba wai kawai suna fada fada ne a baki ba sun je sun zama sun tsare shi daga ganin mutane za ka same su kuma suna ibada kamar ma yana cewa mara aitu ba kana wala shariba da zama kamar yana yin azumi yana yin azumi sannan kuma maimakon wanda ya azumi ya zama ya kwanta kuma sai ka same shi kuma yana yin kiyamun laili wannan ba wace maka kai dole akai dole ne wannan ba amma kowa yana yin abin da zai sanya ransa ta zama ta ta kaskanta gaban ubangiji ta saboda kowa akwai abubuwan da zai iya yi ko da mu ce za ka mu ce dauki waɗannan abubuwan ba ko ce akwai kallafa ma kai to amma kuma dai kuma barin ibada baki da kuma shi ma wani sharri wa shi da ni mansur ibn muhammad al-quraizi haka ne to thumma ne thumma an shada ni mansur ibn muhammad al-quraizi yace sai ya kawo ma waƙan wannan takhayyar qarina min fi'alika innama na wace yazinul fata kuma na kuce qarimul fata fil qabri ma kana yaf'alu fa in kunta mashghulan bi shay'in fala takun bi ghayri alladhi yarda bihi Allah ya yarda bihi Allah to la wa tashghalu wa tashghalan kama ya fi ya fi kyau fala budda ba'da al qabri min an tu'iddahu na ga lokaci ta'uddahu to bari mu gani dai liyawmin yunada yunada almar'u fihi fayus'al falan yashab al-insana min qabl mawtihi wala ba'dihi illa alladhi kana ya'mal ala ala innama al-insanu dhayfun li ahlihi yuqimu qalilan bainahum thumma yarhab na'am jida khayyar qalilan yace ya kai mai rayuwa a wannan doro na duniya ka kai mutuka wajen zaɓe na wanda zai zama abokinka zumanka wanda zai zama zumanka zai taya ka zama yin fi'alika daga aikinka aikinka taya ka zama aiki kuma mai kyau ya taya ka zama to ka zaɓa mutum ya ji kiyama ya ji kabari aikinsa za a mai da shi ya zama kamar suran ɗan adam kyakkyawa to kyakkyawan aiki mummuna mummuna aiki shi ne yake cewa to in za ka zaɓa ka zaɓa kyakkyawan abokin zamanka inna ma yazimul fata fil qabri ma kana yaf'al yace abinda yake kawata kawata kawata wato yaro sadauki a kabari shine abinda ya zama yana yin aikatawa a duniya ko kuma inna ma qaribul fata kadai abinda wanda zai zama abokin zama na sadaukin yaro a kabari abokin zama mai kyau wato kyakkyawan abokin zama abokin zama shine ma kana fa'alu aikin da ya kasance yana yi a duniya in kunta mashghulan bi shay in ka kasance wani abu yana dauke maka hankali ya shagaltar da kai fala takun bi ghairi alladhi yarda bihi Allah tushghal yace kar ka zama ka ka shagalta da wani abu wani abin da zai zama ya wato ba shine zai samun maka da yatan ubangiji ba fala takun bi ghairi fala takun tashghalu yayi tashghalu nan yayi ba nan yayi amma tashghalu dai shi yasa nan ai fala ta kunta shagalu karka zama ka shagalta kun gane fala ta kunta shagalu karka zama ka shagalta bi ghairi alladhi yarda yurda bihi Allah da wani abin da ake namai dan ubangiji da shi eh yurda na ku yace yarda na ga ganin yurda din ya kamata ya zama eh fala ta kunta shagalu bi ghairi alladhi yurda bihi Allah in ka ce fala takun bi ghairi Allah yarda bihi bi ghairi alladhi yarda za mu iya cewa bi ghairi yarda ne yayi bari ku bari ku ji babbacin fasara a ku bashi duka ai duk wajahi ne shi ai ba shine shi wannan baitin ba shine daudi ba saboda haka kowa zai ga abin da zai fito da ma'ana yace fa in kunta mashghulan bi shay'in in ka zama ka shagalta da wani abu fala takun kar ka zama tashghalu kana shagalta bi ghairi alladhi yarda bihi Allah da wani da kishiyar abin da zai yadda da ubangiji ko kuma bi ghairi ladhi yurda bihi Allah da kishiyar abin da ake yadda da ubangiji da shi an fahimta ko wani yayi fala budda ba'da al-qabr min an ta'udda min an tu'iddahu li yawm babu makawa bayan kabari an tu'iddahu kalama ka ka wato tanaji kai ka da wani kintsi ko tanaji li yawmin ga wata rana yunada almar'u fihi za a kira dan adam a wannan rana din fa yusalu sai a tambaye shi falan yashabal insana babu wani abin da zai bi mutum min min qabli mautihi wala ba'dahu tun kafin mutuwarsa ko bayan mutuwarsa illa ladhi kana ya'mal sai da abin da tsince yana aikatawa a duniya shi zai bi mutum in kafin ya mutu ne ma kyakkyawan halinsa shi zai bi shi ya girma in kuma bayan ya mutu ne kyakkyawan halinsa shi zai bi shi in kuma bai yi ba to kuma zai ga zai ga abin da baya so ala inna bal insanu dhayfun li ahli ala ku saurara inna bal insanu da kadai mutum fa dhayfun baqo ne li ahlihi ga wato mutanen gidansa yuqimu qalilan zai tsaya da su ne na wasu lokaci kadan bainahum a wajen tsakankanin su kuma yarhalu sana kuma ya samu lokaci in an samu lokaci yayi shikenan sai yayi sai ya je ya ji sai tafi abin sa eh da nan eh wancan isnadin ga baki da na gan shi alamun bako amma dai ba wuri fi insha Allah zan saki duba muku shi adabu zifaf na shakul albani ko na albani ke cewa al'aula tarkul azl amma dai abin da ya fi shi ne mutum ya bar yin azalu kar ya yi walakin tarfa wa aulali umuri sai dai barin yin azalu din shi ya fi saboda wasu abubuwa na farko an na fihe da salo zarar alal mar'ati saboda galibi yin azalan nan akwai cutar da mata su mata in kashe zaka zaka za ku rika yi su da abin da ake jin daɗi zama ciki ba su ba za su ci ba lima fi min tafwit ladzatiha saboda abin da ke ciki din na wato na wato lalata ita nata jin daɗin fa in wafaqat alaihi fa fihi ma fa fihi ma ya'ti in ta yarda to to wato ga abin da zai zo nan gaba wato amsa shine abin da zai zo nan gaba wa huwa shine azari na biyu annahu yafutu ba'd maqasidin nikah annahu yufawwitu shi wato in da yin azalu din wato yana sanyawa wato wasu daga cikin dalilai da makasudi da yasa aka yi aure kusan ana ana bata su wa huwa takfiru nasl ummati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda shine wato a samu a yawaita al'umma ma'aiki don ka ce zaka rika yin azalo kai ba don ka da ba ko da ita ta yadda ma to amma dai wannan zai zama ya bayi wannan makasudin ya zama babu ita baki daya in ya zama wannan makasudin ba a same ta baki da ta yi laifi baki daya amma in ya zama mutum da ya shi ɗaya ne bisa da ita ba to wannan shi kai tsaye ba za a ba za a wato ce za a dame shi ba sai yayin da ake san ake ganin cewa yana sai zo da wata sabuwar akida ce mummuna wa zalika qawluhu sallallahu alaihi wasallam wannan shine fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa tazawwajul wadudal wadudal walud ku auri wacce ake yawan santa wacce kuma take yawan haihuwa fa inni mukafirun bikum al umam zayyi al fahri da yawan kuran tashi al kiyama wannan hadisi ya zo ta hanyoyi da dama in amurka za ka tuna ai mun wasu daga cikin hanyoyin hadisan mun karanta shi a cikin turfa ko ya zo da hanyoyi da dama wanda kuma kowane bangare la shakka yana yana wannan yana wato karfafan sashi na alwadud alwadud daga alwudu ne kauna ai soyayya shi alwalud kuma mai yawan haihuwa alwalud wata ake yawan santa ta da su abubuwa da ke za an gata za a so ta saboda shi ga shi ya kawo nan wace yake cewa huwa ta'lil lil amri bi tazwij al walud al walud wa inna ma atabi qadil li anna al walud idha lam takun waludan wata ake santa in ba zama ba tana haihuwa ba la yarqabu rajul fiha za ka samu namiji baya so ba zai da kowa baya santa wal walud ghayr al walud ta kuma wata tana haihuwa amma ba a santa la tahsul la tahsul maqsud ba ta samar da shi asalin maqsudi na aure wannan ya dauko daga faizul qadir an fahimci magana wani zalika wasafahu annabi sallallahu alaihi wasallam bil khafi saboda haka ma manzo Allah ya ya siffanta shi da wato wani kwarya-kwaryan binne da ransa shi wannan shi ne sa'alu ala al-azl lokacin da suka tambaye sa'alu ala al-azl wanda suka tambaye shi akan wato shi azalu din fa qala sai manzo Allah ya ce zalika al-wa'd al-khafi ya ce wannan wani wani karamin karamin wato bin da yaro ne da ransa wanda ana kokarin dai wato ka a sami rabo albani sai ya yi amfani da wannan wannan bangare na hadisi wajen cewa kaga yana nuna maka cewa ba shine best shawara da ake baka ba amma yana iya zama wannan ko da yana iya zama wani abu da ya halatta a yi inda har akwai dalilin yin sa wanda sananni a shari'a sananni a shari'a wani haza ashara ila annal aula tarku saboda haka ma mazala ya ambata cewa mafi abin da ya fi shine a bashi في حديث أبي سعيد الخدري حديث أبو سعيد الخدري قال يتي ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أما تام مزالة صلى الله عليه وسلم عزلوا عزلوا فقالت ولما يفعل ذلك أحدكم في مثال ينكو يتي هكا ولم يقل بيتي فلا يفعل ذلك أحدكم فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها هذا أنا سيبي يتي أتيم بكاني الباني فإيه وانا مغاني ولم يقل هذا بيتي فلا يفعل ذلك أحدكم كرد ينكو يهكا sai ce to me zai sa ɗayan ku ya rika haka aga wannan kamar ya ɗin da kaɗan kausasa ya ɗan wato dasa shi aziman mu yi amma kuma bai ce kar a yi ba ya ce sai fa ina wula sai nafsun makhluqa babu wata rai wacce wacce ubangiji ya kaddara zai halicce ta ila Allah khaliqu wa sai Allah ta'ala ya halicce ta fa qala wa fi riwaya wata riwaya fa qala sai mazala ya ce wa innakum lataf'aluna wa innakum lataf'aluna wa innakum lataf'aluna kuna dai yin tsarin kuna yin tsarin kuna yin tsarin ku ma min nasama babu wata rai ka'idatu wanda Allah ta'ala ya kaddara cewa za ta kasance ila yawmin qiyama zuwa ran tashar qiyama illa hiya ka'ina sai ran daga bayan an zo an samu ta kasance to sai mu tashi akan abu na gaba eh wannan dai kamar yadda muka faɗa shi dama makasudi a shari'a shi ya samu da saboda haka magana mutum ce dungurgun shi bai samu da ba in ya ce dungurgun shi shi a kawunsa ne babu da wannan wasu wasu malamai suna cewa haramun da aikata ka ce babu da baki da irin abin da ake kira permanent sterilization din nan in namiji ne ana ba da wani labari wani likita ya je ya yi ma kansa wani fidiya na amma ba ba fidiya haka da kwayoyin aiwa duka ya cire mu kansa ba sectory suke kiransa wannan kaga wannan wannan abin da ya shakka babu wanda ya ce haramun ya yi zunubi wannan bai nisa ba ya zai ce dungur kuma zai haihu bayan kuma ubangiji ya riga shar'anta alƙa haihuwa su ma mata kuma suna da nasu da suke yi za ga an cire musu ƙwayoyin baki ɗaya da sauransu wannan wani abu ne wanda yake da abubuwa da zamu iya kawo amma dan tazara wani babu da biyu shi wannan withdrawal method da ake ta mata shi al'azulu shi gaskiya musamman mata malamai dai suna cewa wacce yake aura yantacce wato ba baiwa ce ba yantacciya ce to sai ya nemi izinin ta saboda galibi zamantakewan bashiwa da wannan mutuwar bashiwa saboda ba ta ji daɗi ba za ta koma duk yayin da za ka ga an gama kwanciyan kuma kai kana da shaji ta kuma tana cin bakin ciki to za ka ba ta ji sami abin da kake bukata ba to kun kaga ubangiji ya ce wala hunna mithlu alladhi alayhi bil ma'ruf su ma an wadanta musu zamantakewa zamantakewa mai kyau saboda haka in ya zama ana cutar da ita to ya zama haram to kuma yanzu wasu zaka suna cewa ko a amfani da shi ma ko ko kandam da suke ta magana kandam shi ma duk dai wannan abu abu ne duk abu ne ne ita dai ba ta sami wannan ba saboda haka hanyoyin da za a bi in ba a bukatar a haifan a lokacin a yana bukata ta zara to wannan ya fi ya fa alheri in aka yi shi sai zama an ba an ba ka tazara ko ta allurai ko ta wani abu kawai dai abin da za a duba shine a ga abin da ya dace da matan kuma ya zama babu side effects mai yawa haka side effects akan waɗannan magunguna na bature duk kusa akwai shi gaskiya sai dai a ce wane ne yake da less effect negative effect haka to wannan shine abin da su malamai suke faɗa ina ganin yanayin lokaci ya riga yi mana ko sai mu sai mu dakata hakura da abin da Allah ya ya kaddaba mana abin da muka tada Allah ya ba mu lada abin da muka sallata Allah ya fi mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين. آه